العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة شاب يرجع وتنجمادة الثاني hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha takwas da watan ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ashirin da biyu za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin izziya fasulun as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama wajibatun fi umri marratan shi ne rashwa oh mun yi salatu ala nabi ko aha fasulun wa min azami suti asharrashwatu fil hukmi yace yana daga cikin mafi girman haram arrashwatu fil hukmi karban cin hanci a hukunci wato rashawa ko kuma a ce sutu haramun din yana da hanyoyi kala-kala amma mafi girma a yadda ya faɗa wanda dai a suhut wanda zai amsa sunan suhut mafi girma shine karban rashawa a hukunci saboda me yace saboda kalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu lahamin nabata bi suti fannaru aula bihi dukkan naman da ya tsiro da haram to wuta ita tafi cancanta da wannan naman qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi wa masud kaga ya amfani da kalman asud ba suka ce menene wannan asud din wanda har in nama ya tsiro wuta ya fi cancanta da wannan ainihin naman kala annabi ya ce an rashuwa fil hukumi shine karban rashawa fil hukumi a cikin hukunci kaga yanzu anan in ka lura can baya ce min azumi suti kaga hadisi ma nuna cewa asud din ma kawai shine an rashuwatu fil hukumi karban rashawa a hukunci وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشية والمرتشية Allah ya la'anci mai ba da rashawa da mai karɓar rashawa. Kaga yanzu a nan rashawa a hukunci, wani kawai daga ya ɗauki wannan azin ɗin shi zai kai kotu ne kawai ko? Karɓar cin hanci na alƙali nan kuma ya ce a hukunci, saboda haka kowane irin hukunci, ko wajen alƙali ko wajen me haka kawai ma mutum ya kama ƙara na wani dan uwan shi ya san kai mai fada a jini sai dan dauki wani abu ya baka dan ka daure mar gindi kai kuma kai amfani da wannan ka kira wannan kadan ne shi ma mai kai shi ma rashin hukunci ne duk lokacin da ya zama wani hukunci zaka yi to kai dan Allah kawai yawa ko hukunci akan miye ko musabaka ne ake yi sai aka baka rashuwa dan ka daure wa ne gindi shi ma rashuwa hukunci ne saboda ai kunku ne alƙalan abin saboda duk inda aka nada ka alƙalanci aka naɗa ka kai ne wanda za ka yanke hukunci to fa in ka karɓi wani abu don ka ɗaure wani ɓangare gindi to wannan ya zama rashawa a hukunci. Allah kari. Ya ce, wa bi hazar tafsiri gana alhassan wa qatada wa muƙatil. Alhassan albasari da qatada da muƙatil wayannan manyan malaman gaba ɗaya da wannan suka fassara kalman asutu rashawa. kamar yadda manzo Allah ne ya fassara ar-rashwatu fil hukmi ba wa qala ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud ko shi da aka kai mara ainihin ana neman kalman asutu sai ya ce ai asutu ar-rashwatu fi kulli shay ya ce ai ya wuce rashuwa a hukunci sud shine rashuwa a komai a komai in dai mutum ya karbi cin hanci to sunan shi asud wa qala aidan kuma shi ainihin Abdullahi bin Masud ya ce kai bari ku ji wa huwa shi ainihin rashawa ko kuma sud shine an ya qabiyar rajul li akhihi hajatan mutum ya biya wa wani dan uwan shi wata bukata da ya kamar fa yuhdiya ilayya hadiyatan ba wai fa ya dauki kuɗi ya bashi dan ya daure mar ba bayan ya gama biyan bukatar ma yace dauki wani hadiya ya bashi wannan shi ma yace sutu ne rashawa ne kila lahu aka cewa ya abu abdurrahman ya baban Abdurrahman Abdullahi bin Mas'ud kenan kaga wani ya faɗi ainihin ijtihadi shi kenan ba sai aka ce mar ma kunna nara zalika illa illa al-akhza ala al-hukmi ai mu ba mu ganin wannan ainihin kalmar rashuwa din ko kalmar asur din sai dai kawai mutum ya karbi abu a bisa hukunci wannan kuma ai ya dada damar ne shi ma ya dada damar ya biya mar bukata ya dauki abu ya bashi a wannan mu muna ganin ba komai bane faƙala sai ya ce to bari ku ji a barota al-akhzu ala al-hukmi kufrun ya ce ai shi karban abu in mutum zai hukunci din ya karba ya ce na wuce wani rashawa wani kaza ya ce na yi kafirci ne kamar an tambaya dalili ya ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ne ya ce man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafirun wa'annan su ne kafirai to yanzu a nan ana magana a kan rashawa nan kuma ya ce wanda bai hukunci da abin da Allah ya ce ba to in mutum ya karbi rashawan sai ya hukunci da abin da Allah ya ce ba ya ce ai har yanzu bai hukunci da abin da Allah ya ce ba tunda in ka karba din wannan karban ya nuna farkon hukuncin ka duk da ka dauko baka yi da abin da Allah ya ce ba sannan kuma al'ada ya nuna cewa duk mai bada rashawa rashin gaskiya ne yake sa ya bayar sannan shi mai karɓa ɗin zai karɓa ne dan ya ɗaure wa mara gaskiya gindi saboda haka mai karɓan rashawa ya zamo ainihin bai hukunci da abin da Allah ya ce ba wannan ayar za ta yi aiki a kan shi kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ya ainihin bayyana wa qala Abu Hanifa Imam Abu Hanifa ko radiyallahu anhu yarda Allah ya tabbata a gare shi faqihi kenan ba shi kuma yace izarta shal hakimu in azala fil waqti yace alkali yana karban rashawa yace kawai ya tuɓe fil waqti a wannan lokaci yana karba kawai sunan shi tubabbe ko a tuɓe shi ko kar a tuɓe shi a baɗi ni dai a nafsul amri sunan shi ba alkali ba kuma yace ma kai wa in lam yanzil ko da bai tubu ba a zahiri badala kullu hukumin ya hukumu bihi duk hukuncin da yayi gaba ɗaya ba ta ce ka gani a ko hukunce hukunce da yawa wanda a nan duniya dai an yi amma a lahira dole a tayar a sake to abu ani ba ya ce to irin wannan ne yana karba daga wannan lokacin da ya karba duk hukuncin da zai yi nan gaba gaba ɗaya ba ta ne to kalar qurdabi Imam al-Qurtubi shi kuma zai fashin baki a maganan Imam Abu Hanifa ya ce wa haza kun ga wannan maganan la yajuzu li ahadin an yaktalifa fihi baya kamata ga kowa ya saba cikin wannan maganan insha Allah ta'ala me yasa yace li anna akzar rashwati fiskun yace ai kowa ne ya san karban rashuwa ne fasikanci ne kowa ya sani ba yace kuma wal fasiqu la yajuzu hukumu fasiki ya bi halatta ya hukunci wa dama tun farko tun farko yana da cikin sharaɗin a sa alkali sai adili to shi kuma yana karɓa zama fasiki fasiki ko bai halatta ya hukunci ba ya ce to kaga maganan ainihin imam abu hanifa ya tabbata wasu miyal malul haramu an ambaci dukiyar haram sutan da sunan ainihin sut li'annahu domin cewa shi yuskitu da'ad yana tafiyar da ainihin aikin alkhairin mutum dukkan ainihin ibada da kai wannan ainihin dukiyar haram din yana tafiyar da shi ai yana nufin yuzhibu yana tafiyar da ita wa yasta'silu yana tumbuke ta wa qarqana Allah ta'ala hakika Allah madaukakin sarki ya ce wa man yakfur bil imani faqad habida amaluhu kaman ya kawo ma ainihin malu shahid ne ko hujja akan wancan magana karban kudin haram a matsayin rashawa yana wanke ainihin aikin ibadan mutum kaman yadda Allah ya ce wa man yakfur bil imani dama ya ce wa man yakfur ya kun bi manzal Allah ko laika wal kafirun ko to wa man yakfur bil imani duk mutumin da ya kafirce imani to faqad habida amaluhu hakika aikin shi ya rushe wa huwa fil akhirati min al khasirin kafirin to shi dai yana da cikin masu asara a can lahira kila aka ce huwa wane ne wannan shine allazi wanda yuhallilul harama wa yuharrimul halala wanda yake halalta haram ya haramta halal shine wanda ya furbi imani faslun wa tasmiyatu yin bismillah inda akali yayin ciwo shurbi da sha mustahabatu mustahabi ne amma mustahabi a nan yana nufin kamar sunna mara ƙarfi kenan in mun duba istilahin maza ba duk da dai dama mustahabi da sunna suna ɗaukan ainihin abu ɗaya ko kuma suna wakiltar juna wata hamidu hamdala ka ce alhamdulillah inda intiya yayin gama cin abinci shi ma mustahabi ne waya akulu wa shirabu bi yamini kuma mutum zai ce sha da hannun dama wala yanfuku fi da'ami kar mutum ya fura abinci wal sharabi da abin sha duk ba a hura su wala ya tanaffasu bil ina'i kar mutum ya numfashi cikin ƙwaryan da yake shan ruwa ko kwanan da yake sha numfashi ya kama shi ya kawar in ya gama ya sake mai ruwa in bai koshi ba wala ba asa bi shurbi qa'iman amma ba laifi dan mutum ya sha gwatse ba haramun bane wa yarumu wa yarumu ala rijali lubsul hariri yana haramta ga maza su tufatu da tufafin alhariri wal julusu alai da kuma shimfidawa a zauna a kai da lullubuwa da shi da duk wani abu da na amfani da tufafin alhariri haramun ne wattakhattumu da zobantuwa bi zabi da ainihin gol zoben gol namiji ya zoben gol haramun ne wabi ma fi zabun kai yayi da abin da ya zobe da abin da yake da gol a ciki ma misali karfen da kamar gol din an narka kamar gol da azurfa ne aka cuda aka yi zoben shi ma haramun ne namiji saka wa yustahabu an so an yabda fi lubsi na alihi idan mutum zai sa takalmin shi ya fara sa bilyum na kafan dama wa fi khalqihi wajen tube takalmi kuma bil yusra ya fara tube kafan hagu wala yamshi fi na'alin wahidin kuma kar mutum yayi tafiya cikin takalmi ɗaya in ɗayan ya tsinke ya tuɓe ɗayan ma ya tafi haka sai dai in larura ce wala ya kifu fi kar ma ya tsaya a cikin takalmi ɗaya idan ainihin zai tsaya ko ya tuɓe gaba ɗaya ko ya sa takalman nashi gaba ɗaya illa li baruratin sai domin larura misali akwai rana kuma shi ɗin ɗaya takalmin ya tsinke ya bayar za a gyara mar ya sa ɗayan saboda ya kare kaban shi ɗaya daga rana ya ɗaga kafa ɗayan saboda ya huta wannan duka in larura ce ba komai wa yarumun la'ibu bishadiranji haramun ne yin wargi da kayan dara kayan daren nan ya sha bamban akwai su lido akwai su ƙwayoyin dara da ake rami rami da sauran dai dukkan abubuwa na dara haramun ne sai dai a nan wasu malamai sun yi fashin baki suka ce yana haramta in an sa ainihin kuɗi a ciki in ba sa kuɗi ba ya zan wargi na makaruhi amma a nan kawai ya kawo shi mutlakan haramun a kawai haka yake shi yanzu haka sai dai kuma shi kawai ya gaje tafi za ka mutum ya zo wucewa ma sai ya bi su ta tafiya waya rumu yana ramta a taswiru yin sura taswir suranta wani abu ala sifatin insani a bisa sifan mutum ka suranta wani abu a bisa sifan mutum mutum mutum yaka wanda zaka ajiye shi yana da inuwa kuma yana da gaɓoɓuwa gaba ɗaya au gairihi ko ni shi min alhaiwanati daga ainihin dabbobi duk abin da yake da rai mutum ya ainihin gina irin wannan abin wanda da wani abu zai haska shi zaka ga inuwan shi to wannan haramun ne sai dai anan malamai suka ce sai dai idan abin da ya gina ɗin akwai wani ɓangare a jikin abu wanda babu wanda kuma wannan ɓangaren ya shafi rayuwa to wannan ya zama karuyi kamar ya guntulaka ko ya fasa cikin ko ya yi wani abu amma a nan ya nuna mutlakan kawai taswira ka suranta mutum ko ka suranta wani dabba haramun ne in dai suran zai shafi irin wannan suran ba na akastawa ba ka san akwai abin da akastawa kamar yanzu foto ai akastawa ne wanda in kalfe ido ka shafa ba za ka ji shi ba ko wani zane a jikin garu amma duk abin da yake da jiki wanda in ka ajiye shi za a ga jikin wanda kuma yana da cikakken halitta ko na mutum ko na dabba wannan haramun ne mutum ya aikata shi ne gunki ko? fasulun je? bukara da? in mun tsaya nan dai sashi ne zuwa za mu iya ƙara zawo ko? bukara da? fasulun al'ibtida'u bis salami sunnatun fara sallama sunna ne ma'ana in ka zo ka samu mutane kai musu sallama sunna ne waradduhu fardu kifayatin mai da sallama kuma farilla ne na kifaya tunda Allah ya ce wai za huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha kaza wai za huyitum bi tahiyyatin ba shine fara sallama ba kaga ya kawo shi a sigan kabar amma kuma fa hayyu a sigan amr ya kawo saboda kaga umurnin amr ijabin ne farilla ne saboda haka yin sallama sunna ne amma mutum yayi amsa mar kuma farbi kifaya ne in wani ya dauke wani wasifatu sifa yadda ake sallama dai an ya kulal mubtadi wanda yazo zai sallama ya ce assalamu alaikum au ko kuma ya ce salamun alaikum wai kulu raddu mai mai da sallaman shi kuma ya ce wa alaikum salam au ko kuma shi ma ya ce assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum ya ce assalamu alaikum shi ke wai kurauta qabilul yadi an karanta sumbanta hannu fi salami a sallama ai kun yi sallama ka kama hannu ka sumbanta wannan a kaidan malikiya makaruhi ne wala yusallimu ala ahli al-ahwa ba zai sallama ga mabota san zuciya ba kal mu'tazilati kaman mu'tazilawa war rawafid da rawafidawa wasu firqoki ne na addini wanda suka saba wa ahlus sunna wal jama'a mutum ba zai musu sallama ba saboda wannan san zuciya da suke kai wala ala ahli lawi mutum ba zai sallama a bisa ma abota wargi ba amma wannan fa hala talabbusihim a halin lokacin da suke cuɗanye bihi da shi wargin nasu ba wai haka kawai dan ka san mutum yana kaza ka ce duk inda kuka haɗu ba za ka bar sallama ba a lokacin da yake kan wannan abin da yake na haramun kamar yanzu yan caca suna dara ko kuma mutum yana hira da mace a waje yana kaza duk abin da dai mutum yake na haramun a lokacin da yake wannan abin ba za ka bar sallama ba amma in ya bar wannan abin kuma ya koma halayen shi na ainihin mutum za ka bar sallama kala'ibin shakiranji kamar mai wargi da ainihin a shakiranji kayan dara ba za kamar sallama lokacin da yake kan wannan ainihin wasan ba wala yabdau ala zimmati bis salami mutum ba zai fara yin sallama ga kafiran amana ba kafiran da ake zaman lafiya ake zaman amana da su dan ka zo ba za ka musu sallama ba saboda sallama ana yi wa musulmi ne wa iza bada'u idan su suka fara yin sallama din to rudda za a miyar musu da sallama radda ne mutum zai miyar musu da sallama amma bi gairi wawin ba tare da wau ba sai ka ce alaikum saboda yawanci kamar a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Yahudawa suna sallama amma da gangan sai su cire ainihin lam din sai su ce assalamu alaikum hallaka ko guba ko ainihin musiba ya tabbata a kanku to in ka ce alaikum in ka ce wa alaikum ka sawo kaga bayan ya tabbata a kanka su ma ya tabbata a kansu shine yace ka ce wa nan sai ka ce alaikum mutum ya ce Allah ya tsine ma ya ce ya tsine ma dai kaga alaikum kenan amma in ka ce to in in ka sa wau din kana nufin bayan an gama tsinuwan anan tsinuwan ya koma can amma in ka ce ka cire wau din ka ce alaikum abin da kuka faɗa ya koma kanku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sayyida Aisha sai Yahudawa suka zo suka ce assalamu alaikum sai annabi ya ce alaikum Aisha ta ce alaikumus samu wal la'anatu manzo Allah ya ce Aisha musulunci abu ne mai sauki baka ji abin da suka ce ba yace ni ma baki ji abin da na miyar musu ba ai abin da na miyar musu ya wadatar kawai alaikum abin da kuka kana sharrin ya koma kanku shikenan to shi yasa ake so idan suka faɗa sai ka miyar musu ba tare da ba in ma sun faɗi wannan kalman to wannan kalman ya koma kansu wala yusannu salamu alal musalli ba sunnan ta sallama akan mai sallah ba mai sallah ba za ka bar sallama ba haka mai cin tuwo haka dai akwai halayya da yawa wanda idan mutum yana kai ba za ka bar sallama ba wa idza sallama wahidun min jamaa idan mutum da ya sallama a cikin jama'a ji za a ya wadatar an gare su jama'a da yawa sun zo kaman biki ko daura aure ko na abu mutum ɗayan ya yi sallama ya ɗauke musu wa kazalika idza radda wahidun minhum haka ne idan mutum ɗaya ya da sallama ya ɗauke wa sauran wa yusallimu rakibu ala almashi mahayi zai sallama ga mai tafiya wal mashi ala alqaid mai tafiya zai sallama ga wanda yake zaune hakanan ainihin yaro zai wa babba hakanan dai tsarin sallama yake ko yaushe ne ana lura da cewa mai matsayi yayi wa mara matsayi sallama saboda in mai matsayi yace sai mara matsayi ya mar sallama kaga wannan ya nuna alaman girman kai kenan saboda haka duk lokacin da aka haɗu to wanda ake ganin shi ne mai matsayi to shi ake so ya fara sallama ga wanda ake ganin mara matsayi wala yajuzu li adin baya halatta ga wani mutum an yarkula ala adin baitahu ya shiga wa wani mutum gidan shi hatta yasta'zina alayya sai ya nemi izini ko kai sallama ko an amsa sai ka ce in shigo an ce bismillah sannan ka shiga wasifatu sifa yadda ake neman izinin an ya kula ya ce assalamu alaikum a adukulu assalamu alaikum a adukulu ko a amsa ma assalamu alaikum alaikum za in shigo ne wa yasta'dinu salasan zai nemi izinin nan so uku yayi sallama in shigo ne yayi sallama in shigo ne idan yayi so uku ba amsa ba wala yazidu ala zalika kar ya kara akan ukun ai in ji ana so ya shigo a cikin ukun nan za mar izini illa an ya galiba ala zanni adamu sama'i sai dai in rashin jin su din yayin rinjaye a zaton shi ya tabbatar da cewa a yadda ni nake kamar wannan zakkan yanzu gashi azumi ya kama da ya ji murya ta da ya fito sai kai sallama kai sallama har so uku kana iya karawa gaba ka sake yin sallama saboda ba mamaki kai gaban ya fito ya rikice ko a ce wani ne ya tada hankali amma in ka tabbatar da sun ji suka yi shiru to biyalata ka kara akan hukun ba aha wai zasta azana idan ya nemi izini ya ce in shigo ne fakila laumana za ka cewar wane ne fal yusammi nafsahu bismihi aw bima yurafu bihi ya ambaci kanshi da sunan shi ko da sunan da aka san shi da shi ni ne umaru ko ni ne mai shara ko ni ne mai moya ka faɗi sunan da kana faɗa an san kai ne wala ya ƙulu ana kar ya ce ni ne to an ce waye ka ce ni ne ai dama an ji muryar taka in ka ce ni ne ya za a gane aha ya ce min wal musafatu hasanatun yin musafa hada hannun an zo gaisuwa abu ne mai kyau amma wal mu'anaqatu makruhatun runguman juna makaruhi ne inda ba zai a wajen wasu daga malaman malikiya duk da malikiyan ma wasu sun ce ya halatta wal qiblatu fil fami amma sun ba cikin baki minar rajuli ilar rajuli namiji ya haɗa baki da namiji su sumbanci juna wannan laru kusa tafiya ba a yi sauƙi cikin ta ba ma'ana makaruhi ne a ka'idan malikiya